الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka a yau talata takwas tara ga watan daya. Miladiya 2025 da hudu wanda daidai da ashirin da shida da bakwai ashirin da bakwai ga jimajen al'akar hijira 1445 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don karatun littafinmu mai albarka al-istiqama wallafar abul abbas أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله wani shi ne darasinmu na goma sha takwas a darasinmu na ƙarshe mun fara karatu cikin babi na uku wanda malam ya ce fi fikhil iktila wa asbabihi wa adabihi wato wannan babi zai karantar da mu fikihun saɓani da kuma dalilan da suke kawo saɓani da kuma ladubban saɓani abubuwa uku nan abinda babin zai karantar da mu kenan kafin wannan babin malam ya kulla mana babi akan cewa jayayya ba tare da ilimi ba ba abin so ba ne nassin alkur'ani da hadisan ma'aikiya ne salatu wasalam sun tabbatar da cewa jayayya da musu ba tare da ilimi ba wannan ba abin so ba abin ƙi ne makruhi ne abin kyama ne to amma kuma duk da haka za a iya samun saɓani don an samu saɓani me yake kawo saɓani sannan in saɓanin ya faru kuma waɗanne ladibba za a kiyaye domin dama Allah ta'ala ya yi mu ne don mu saba dama Allah ta'ala da yi mu bai yi mu iri ɗaya ba dama a saɓa muke kowa daban-daban wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani kaza wani kaza duk haka Allah ta'ala ya yi mana sannan tunaninmu da fahimtar mu kala-kala ce sai yasa ya ce wala ya zaluna mukhtalifin ko wani zalika halaka don haka ne madama Allah ta'ala to idan an samu saɓani mai ladabin saɓani abinda babin zai ke ƙoƙarin karantar da mu kenan mun tsaya akan hadisin ma'aiki alaihi salatu wassalam hadisin da imamul bukhari ya rawaito da muslim da imam ahmad da lafuzza daban-daban mun ma karanta hadisin amma dai da yake alamar da na sa akan hadisin ce muna iya mu sake karanta shi sai kuma mu tashi daga nan malam ya ce wa qad thabata fi sahihayn an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qala ya tabbata cikin sahihaini wani ce sahihaini ana nufin littafin bukari da muslim waɗanda su ne sahihai zarar kajan ce sahihaini to bukari da muslim ake magana daga ma'aiki alaihi salatu wassalam bukari da muslim su ne a safkul kutubi ba da ƙura ko ka ce a safkul kutubin musannafa haka malamai suke cewa wato duk wani littafi da aka ɗauki alƙalami aka rubuta shi babu wani littafi a tarihin duniya wanda ingancinsa ya kai na bukhari da na muslim babu wannan bai hana malamai su yi bincike a kan littafin ba kuma su fito da wasu abubuwa da suka fahimta a cikin littafin amma dai har yanzu ba a samu wani malami da ya tabbatar da rashin ingancin wani abu kwaya ɗaya a cikin littafin bukari ko na musulun da aka duk wani wanda za ka yana zargin bukari da musulun watakila idan da za ka zauna da shi sai ka bai ma karanta sahi musulun ɗin ba kawai dai an karanta masa hadisin ne ya ji bai dace da shi ba ko ya ci karo da aƙidarsa ko yana kore wani abu da ya tashi a kai kawai sai ce bai inganta ba shi kuma ba ta haka ake ake ake gane rashin ingancin hadisi ko kuma ingancin hadisi ilimi ne mai faɗi kuma ilimi ne mai wahala ilimi ne mai zurfi ilimi ne da Allah ta'ala ya yi wa wannan al'ummar albarka da shi babu wata al'umma da take da ilimin wannan sai wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ubangiji ya dauki alƙawari cewa zai kare alkur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce lalle mu mu muka saukar da azzikir alkur'ani kuma mu za mu kare shi kaga Allah da kansa ya bawa alkur'ani karo to sai kuma Allah ta'ala ya bawa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dama da ilimi sai suka samar da wasu ka'idoji waɗanda ake amfani da su wajen kare maganganu da ayyukan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da dukkanin wani abu da ake jingina shi zuwa ga maki alaihi salatu wasallam Allah ta'ala ya bawa wannan al'ummar wannan ilimin banda al'ummar nan ta mutu musulunci babu wata al'ummar da take da wannan da aka mun gode wa Allah ubangiji da ya mana wannan ni'ima to ya zo a cikin bukatar muslim daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taslukanna sunana man qablakum hazwa al-qudzata bil qudza hatta law dakalu hujra dhabb la dakaltumuhu qalu ya rasulullah al-yahud wan nasara qala faman annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai kun bi sunnoni na waɗanda suka riga ku zuwa daman aka ce sunna shine abin da mutum yake yi tsarin rayuwarka ita ce sunnar tsarin rayuwarka kowa in ka ɗauke shi yana da tsarin rayuwarsa yadda yake tsarin rayuwarsa ko da shi ya tsara wa kansa ko kuma yana ƙoƙarin kwaikwayon wani wanda ya ɗauka a matsayin role model ko na makamancin wani to wannan tsarin yadda kake gabatar da rayuwar kaɗin to na ma'aiki alaihi salatu wassalam shi ake kira da sunna to kuma kowa a al'ummatinmu gaba ɗaya kowa shi kaɗai yana da tsarin rayuwarsu sa in kuma ka tara mu gaba ɗaya muna da tsarin rayuwarmu gaba ɗaya to wannan ita ce sunnar mu mu gaba ɗaya a dunkule to kowace al'umma tana da sunnar to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsuwa don wannan lamɗin lamce ta rantsuwa ya ce tabbas sai kun bi sunnonin waɗanda ku suka riga ku zuwa wato tsarin rayuwa na waɗanda suka riga ku zuwa kuma sai kun bi hazuwal qudza bilqazza bilqazza wato inda suka dauke kafarsu nan za ku saka ku hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakaltumu ko da rami suka shiga na zomo kuma sai kun shiga wannan rami qalu sai sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah al-yahudu wan nasara man kana qablakum din nan da kace kana nufin yahudawa da kristoci ala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace faman yace to in ba su ba suwa ake ne su ake ne wato yadda yahudawa suka yi kuma sai kun yi duk abin da yahudawa suka yi kuma sai kun yi duk abin da kristoci suka yi kuma sai kun yi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne a babun tsoratarwa wato al'ummarsu su shiga taitayensu su riƙe saƙon da ya kawo musu kada su yi masa riƙonsa kai kashi domin za su zame kamar yadda waɗancan suka zame amma duk wanda ya riƙo da abin da Allah ta'ala ya ce da wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi kan wannan yana kan jada yana kan hanya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so da haka wannan babi ne na tsoratarwa da jan kunne kamar yadda na faɗa imamul Bukhari da muslim da imam ahmad su suka rawaito wannan hadisi da lafazza daban-daban amma iri ɗaya-ɗai wani lafazi na imam ahmad ya ce la yuhmilan na shiraru hazihil umma ala sunanin lazina kalau min qablihim أهل الكتاب حزو القضة بالقضة وأن رواية الإمام أحمد كنا ليحملن شرار هذه الأمة أشرارا ونن الأمة إن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتزاء قاشيس أطورا على سنن الذين خلوا من قبله akan sunnoni da tafarkin waɗanda suka riga mu zuwa ahlul kitab idan muka san suwaye waɗanda suka riga mu zuwa su ne ahlul kitab kristoci da yahudawa hazwal quddati bil qudda wato kan kan kan yadda suka yi su ma haka za su wannan hadisin ya ƙara fito mana ma da komai karara domin muna gani a shararan suna nan abinda yahudawan suke yi su ma shi suke yi abinda kristoci suke yi su ma shi suke yi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya dama shine as-sadiqul masduq yanzu idan muka lura sai mu ga wasu daga cikin mu kokari suke dole sai sun kwaikwayi kristoci da yahudawa a aski ne a sa riga ne a biki ne duk sai kaga ana ta koyi kokari ake dole sai an kwaikwaye su Allah ubangiji ya sa sun yi dominating duniya abin da suka ɗauka suka ce shi ne wayewa shi kenan duniya ta yadda shi ne wayewa da abin da suka ɗauka a matsayin ƙauyenci shi kenan duniya wai ta yadda shi ne ƙauyenci don haka shi musuluncin kansa suna ganin cewa a kamar kamata ya abar shi kawai mutum ya abar shi mutum yana da yanci yancin ɗan adam kuma wasu suna ganin cewa eh haka ne ɗan adam yana da yanci ya yi abin da ya gada kaga wannan shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake labarta to su ma kristoci da yahudawa sun karkasu kashi kashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari yahudawa sun kasu kashi 71 yace dukkan su yan wuta ne banda kwaya daya kristoci sun kasu kashi 72 Annabi yace dukkan su yan wuta ne banda daya yace wannan al'umma kuma za ta kasu kashi 73 kaga yadda dai suka rabu haka haka kowa yake rabuwa mu ma kuma haka zamu rabu wannan shine abinda malam yake ya kawo mana hadisin a nan gurin saboda shi wato za samu rarrabuwa ikhtilaf za samu sabani kata kata yadda kamar yadda aka samu sabani a cikin yahudawa da kristoci wa qala ta'ala kuma Allah ubangiji yace wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat ulaika lahum adhabun azim a cikin suratu ali imran Allah ubangiji ya ce kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu waktalafu suka saba min ba da ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu ula'ika lahum azabun azim waɗannan suna da azaba mai girma waɗannan suna da azaba mai girma wannan aya tana cikin suratu al-imran kuma kafin ta Allah ubangiji yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yace ulaika humul muflihun Allah ce lalle a cikin ku a samu ta al'umma al'umma tana da ma'anoni da yawa a cikin alkur'ani akan ce al'umma ana nufin mutum kwaya ɗaya tak wanda yake bin Allah kai kadai inda kana bin Allah ta'ala to sunan ka al'umma Allah ce inna inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikeen kuma shi kadai ne kawai ce lalle annabi ibrahim ya kasance al'umma jagora ne qanitan lillah mai tsayuwa wajen bin Allah ta'ala da yi mishi da hanifan duk wani tsari in ba da Allah ba yana karkace masa yana kauce masa ba ruwansa da tsarin kowa sai na Allah ta'ala walam yakun minal mushrikeen baya cikin mushrikai inda Allah ta'ala kaga umma tana nufin a jagora jagora shi yasa mutumin da yake bin Allah ko shi kadai ne sunansa al'umma lafazin umma yakan zo da ma'anar lokaci lokaci annabi yusuf alaihi salatu wassalam bayan an sashi a cikin kurkuku to ai ya nuna wa waɗanda suke cikin kurkuku cewa Allah Ubangiji ya bashi wani ilimi na musamman har yake ce da su la ya atiya ne kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wili abincin da za a kawo muku gobe ma zai iya gaya muku yau mun gane kuma haka har waɗanda suke cikin kurkuku suka fahimci eh yana da wannan baiwa yana da baiwa ta fassara mafarki da sauransu har wasu waɗanda suke cikin kurkukun suka yi mafarki suka zo suka gaya masa ya fassara musu cewa ɗaya za a kashe shi ɗaya kuma za a fitar da shi to wanda za a fitar da shi ɗin sai yake annabi yusuf yake gaya masa cewa idan ya je ya gaya wa sarki al'amarinsa cewa shi gashi a cikin kurkuku amma wannan mutumin da ya fita sai ya manta shi ne Allah ta'ala ya ba mu labari wa dakara ba da ummati sai ya manta sai bayan wani lokaci sai ya tuno da annabi yusuf ya bashi a cikin kurkuku shi ne ya rahoton gurin sarki har aka san yadda aka kaga lafazin umma yana daukan a lokaci to kuma yana daukan dandazon mutane waɗanda suke da ra'ayi guda ɗaya waɗanda suke tafiya kan tsari guda ɗaya to Allah ta'ala ya ce waltakum minkum ummatu lalle a samu wata majmu'a a samu wani group a samu wata kungiya a cikin ku yad'una ila alkhair wanda za su rika kiran mutane zuwa ga alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf su rika umarni da al ma'ruf al ma'ruf shine abinda a hankali da shari'a aka yadda mai kyau ne abinda hankali da shari'a ya yadda mai kyau ne wannan shine ma'ruf wannan ka'ida ce in ka rike shi za ka fahimci abubuwa da yawa da hankali da shari'a sun yadda wannan abin mai kyau ne to wane shi ne ma'aruf munkar shi ne abin da hankali da shari'a ba su yadda mai kyau ba ne shi ne munkari kusan duk abin da ka ga shari'a ta ce kar a yi to za ka ga hankali ma yana goya mata baya za ka ga wannan abin bai cika kyau ba to shi ne munkari يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ومنين نعم أولئك هم المفلحون كو wannan su ne waɗannan suka rabauta Allah ubangiji ce lallai a samu wata al'umma wata ƙungiya waɗanda aikinsu shi ne umarni da kyakkyawa da hali da mummuna da kiran mutane zuwa ga alhaidi mun fahimta ka karantar kai ka koya a yi wa'azi a ba halayyar mutane a ga abin da suke ba daidai ba a musu wa'azi ka kira mutane zuwa su sallah su ba da zakka asiri a cikin tafsiri ta yi har a bidan kasuwa a ga yadda suke kasuwancinsu a ja hankalinsu inda suke ba daidai ba waɗanda suke algus da waɗanda suke ha'inci a yi musu wa'azi a samu waɗanda ba sa sallah a ja hankalinsu su sallah a yi kaza duk abu halayyar mutane a duk abin halayyar mutane ana musu wa'azi haka ake so a cikin al'umman nan Allah ta'ala ne ya ce lalle a samu wannan kungiya wanda za ta tabin wannan kawai za ta tabin al'umma ne tana ta musu wa'azi Allah ya ce kuma su ne suka rabauta su suka tserewa abin ki suka sadu da abin so wato wannan sun bar wuta sun shiga aljanna Allah ta'ala ya samu a cikin su to bayan ya faɗi wannan sai ya ce wala takunu kallazina kafaru kallazina tafarraqu kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu wa talafu suka saba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan ayoyi bayyanannu sun zo musu waɗanda su ne kristoci da yahudawa su ne aka turo wa annabawa kuma aka ba su littafi wanda aka ba shi littafi aka turo masa annabi ai kaga shi yafi dacewa a ce bai samu sabani ba ba a samu rarrabuwa ba amma sai gashi kristoci da yahudawa sun rarrabu sun samu sabani a kansu har Allah ta'ala yana ja mana kunne cewa mu kan mi haka yace ulaika lahum azabun azim lalle waɗannan suna da azaba mai ratsaɗi mai girma yau mata biyar da wujuhun da tasowar da wujuh a yinin da wasu fuskoki za su yi baƙi wasu fuskoki kuma za su yi fari ita ce rana alkiyama an mallaze na su wadda wujuhuhun da finnari kaliji na fiya ko? to waɗanda dai fuskokinsu suka yi baƙi wuta za su shiga Allah ke yashe mu amma alladhina bi yaddu wujuhum wa fi rahmatillahi hum fiha khalidun wanda kuma fuskokin su a ranar kiyama kaga sun yi fari to wannan suna cikin aljanna cikin ta za su dawoma Allah ta'ala ya samu a ciki to duk waɗanda suka yi sabani suka rarrabu suka yi sabani to wannan shine gadin ga umar da Allah ta'ala zai mushi zai musu azaba mai girma a wannan yinin da za ka gane ɗan wuta ka gane ɗan aljanna kana ganin mutum kaga fuskarsa baki ce ka san azaba ce kana ganin mutum kaga fuskarsa fari tas to ka san wannan ɗan aljanna ne ubangiji ya faranta fuskokinmu ranar alkiyama da kun ga wannan ayar Allah ta'ala a cikin ta yana gaya mana lalle kar mu zama kamar kristoci dan sun sassaɓa kuma sun rarrabu a tsakaninsu wa qala ta'ala sannan Allah Ubangiji ya sake cewa innal ladzina farraqu dinahum makanu shi'an lasta minhum fi shay lallai waɗannan da farraqu dinahum waɗanda suka rarraba addinin su suka ba kansu sunaye abinda sai idi ya faɗa da da da da da da Abu Ja'far al-Tabari Imam al-Tabari kace kawai ku sassawa kanku sunaye sunayen da in ka kalle su ma ba za su haɗa ka da Allah ba za su haɗa ka da annabi ba sallallahu alaihi wasallam kwata-kwata mun gane yahudiya nasraniya majusiya irin waɗannan abubuwa yace ka ku zama wannan farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama shi'a shi'a lasta minhum fi shay ba abin da ya haɗa ka da su in ji Allah ta'ala wannan ayar imam ali ali radiyallahu ta'ala anhu yana karanta ta sabanin yadda Abdullahi dan Abbas dan Mas'ud yake karanta Abdullahi dan Mas'ud yana karanta ta kamar yadda muka karanta ta innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum amma aliyu dan abi talib Allah ya da shi shi yana karanta ta da innal ladina faraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay wato duk waɗanda suka rabu da addininsu suka koma suka zama ƙungiya-ƙungiya to wannan ba kai ba su mun gani fara ƙodi na shi ne suka bar addini abdullahi ɗan mas'ud kuma yana karanta innan da zina farra ƙodi na waɗanda suka rarraba addininsu wa kanu shi'an suka zama ƙungiyoyi-ƙungiyoyi lasta minhum fi shay ba abin da ya haɗa ka da su inji Allah ta'ala malamai sun ce wannan kira'a ɗin guda biyu duka kowace tabbatacciya ce ba wata shaza a cikinsu dukansu kira'o'i ne tabbatattu to kun ga waɗannan ayoyi dole za su tsoratar da kai kasancewa kaga wannan rarrabe-rarraben ba abin da Allah ta'ala ya turo mu biyu ba kenan ita gaskiya ɗaya ce kawai gaskiya kawai ɗaya ce kuma kowa zai iya samun wannan gaskiya kamar yadda kuskure da rashin gaskiya zai iya zama a gurin kowa don haka karka manne kanka a wani guri kai kadai kawai nan ne kawai inda ke da gaskiya a ka bincika ka yi karatu ka zama mai adalci ko da ɗan garinku ne ko da malaminka ne ko da abokinka ne ko da ɗan ƙungiyarku ne yake da gaskiya ko ba shi da gaskiya ka rabu da shi ka karɓi gaskiya a gurin wanda take babu ruwanka da wani ɗan ƙungiyar mu matuƙar bai da gaskiya ka ce masa bai da gaskiya mun gane wannan to a irin wannan halin kuma sai ka samu abin ya bayu ga rikici kuma duk wanda ka gaya masa gaskiya ko ya faɗi magana ka ce ba haka ba ne ga abin da kai ka fahimta shi ne gaskiya saboda ba mu da ladabi na saɓani sai wannan ɗin ya bayu zuwa ga rikici kuma mun fahimta wannan ɗin sai ya bayu zuwa ga rikici sai ka ɗauka ai baya tsaurar ka ne ko so yake nuna baka da ilimi ko so yake nuna ya fi ka ilimi ko so yake faranta wa wani rai wanda kuma asali ba haka al'amarin yake ba tana iya yiwa mutum ya yi gyara kawai don ya faranta wa wani rai ko don ya bata wani rai ko don ya nuna wani ya fi shi ilimi din duk tana iya yiwa amma dai a matsayinka na wanda yake musulmi mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam so ake lalle lalle kai kawai ka ba gaskiya ba ruwanka da waye ya faɗe ta ko wane ne bai faɗe ta mun gani yau amma lallai Allah Ubangiji ya gaya mana duk waɗanda suka rarrabu ɗin kunkwatse suka rarrabu suka ɓanɓantaru lasta min hufishe saboda addinin musulunci a dunkule yake shi saɓani iri-iri akwai saɓani wanda yake ba shi da matsala wanda ba ba na cin karo ba ne akwai kuma saɓani na cin karo saɓani wanda ke cin karo ka ce a yi gabas wani ya ce a yamma za a yi kaga wannan a ci karo mun gani da irin wannan saɓanin shi wanda za mu ajiye shi sai mun zo kansa amma akwai saɓani wanda shi asali ba ma saɓani ba ne kowanne nassi ya zo a kansa in ka zo ka ɗauke yadda muke yin sallar nan za ga dai akwai saɓani a wurin wani in ya ɗaga hannunsa haka tun a kabbar harama baya ƙara ɗaga hannunsa sai in wata sallar zai sake wani kuma zai ɗaga sau uku in zai tafi ruku'i zai ɗaga in ya ɗago daga ruku'i zai ɗaga za ka ga wani kuma duk motsin da ya a cikin sallah sai ya ɗaga hannunsa mun gane wannan kaga saɓani ne amma kuma kowanne akwai nassi a kansa don haka ba saɓani ba ne da zai kawo rikici a tsakanin mun gane in ka ɗauki sallar tsoro in ka ɗauki sallar janaza in ka ɗauki menene duk za ka gama sa'il da yawa waɗanda an yi saɓani ko da dai za a ce maka nau'i kaza shi ne ya fi falala ko shi ya fi inganta amma dai sauran ma za ka samu suna da nassi mun gane sauran ma akwai nassi to kaga irin waɗannan ai bai kamata a ce an kai ga rikici ba a kansu kana da nasi ina da nasi yana da nasi kowa yana da nasi alhamdulillah amma dai ga wanda ya fi falala ni na jin cewa nawa shi ne ya fi falala shi kuma yana jin a'a shi dai a bashi akan nasa tun da yana da nasi kaga ba wata matsala to irin wannan sabanin hatta irin wannan sabanin akwai yanayin da idan aka kai ba a iya fahimtar yadda za a daidaita shi shi yasa sai ka ga mutum ya kokumce kansa a guri guda yana fada ya fada da wannan gobe ya fada da wannan jibi ya fada da wannan saboda duk abin da ya saba wa abin da ya sani yana jin cewa ba daidai bane mun gane akan haka ne suke cewa waɗanda suka lalata duniya sune nisfu faqihin wa nisfu tabibin wa nisfi arabi wanda ya dan sami ilimi dan kadan na fiqhu bai ci gaba ba bai faɗaɗa ba kowace matsala ta taso ta fi kihu sai ce sai ya sa baki kuma ya sa bakin bankaunar da ya je ya fara karatun likita bai yi nisa ba shi kenan sai zo ta ba da magunguna ana mutuwa saboda bai bari ya je ya yi karatun da gaske bai yadda ya kamata ko kuma ya ɗan fara koyon larabci shi kenan duk wanda ya buɗe baki ya magana da larabci zai ce bai iya ba saboda an saba wa ka'idar da ya shi ya sani kuma iyaka ka'idar ka ba ita ce iyaka ka'idar ba mun gane so don wani ya saba ma abin da za ka yi shi ne ka tabbatar nassi gare shi in yana da nassi shi kenan a a nassin ka bayi da inganci ka daina in ya ji ya karba ya yi shi kenan masha Allah in bai karba ba ka dai san yana da nassi amma bayi da inganci shi kenan ka ci gaba da masa wa'azi kana jan hankalinsa a nan wani sabani za a samu wani rikici za a samu kun ga kamar kira'at ɗinnan ne sai na umar ya shiga wani masallaci sai ya ji wani yana karanta alkur'ani ya ce shi da kamar ma ba zai bari aka masallaci saboda ya ji kamar kwata-kwata ba daidai ake karanta alkur'ani da ƙyar ya yi taba kansa haƙuri har aka gama sallah ana gamawa ku ya shaƙe shi ya shaƙi wuyan liman ya ce sai ya kai shi gurin annabi sassanar ya kai shi ya ce gashi wannan yana karanta alkurani tun kana nan da ranka baka mutu ba ya zo yana karanta alkurani yadda ya ga dama annabi ya ce to sake shi da ya sake shi ya ce karanta ya karanta aka ce da sayyidina umar kai ma karanta shi ma ya karanta annabi sassanar ya ce dukan ku daidai kuwa karanta kaga wannan ba sabani bane da zai kare kici to akwai irin waɗannan sabanan da yawa ba su ake magana ba su ɗin ma dole ka fahimce su a matsayinka na ɗalibin ilimi amma akwai saɓani wanda ya shafi aƙida wanda kai tsaye saɓani ne da yake cin karo da juna to irin wannan shi ne ake son a san ladabin yaya za a yi a zauna da irin wannan saɓani min haza ma huwa min babin ta'awi wal ijtihad a nan gurin akwai abin da yake shiga babin tawili da kuma ijtihadi wato yadda ka fahimci abu ka fassara shi mun gani abu zai iya zuwa maka sai ka bashi wata fassara daban ko malamin ka ya bashi wata fassara daban sai ka tafi akan haka don haka aka fassara ma ko kuma da kai din da malamin naka ba ku da nassi ko nassin bai zo muku ba amma kuka yi ijtihadi kuka kalli wasu abubuwa kuka ce ga abin da za a yi to irin waɗannan duk suna kaiwa ga irin wannan sabanin da ake magana a kai allazi yakunu al-insan mustafrigan fihi wus'ahu ilman wa amalan wanda mutum a ciki yake ba da dukkanin ƙoƙarin da zai yi don ya ga cewa ya fitar da abin da yake shi ne daidai kun gani? akwai alfala akwai wani littafi da muka na karanta muku a nan almasa'il almuwallada ana ba mu na ba mu wani misali wanda na ijtihadi idan mu gane mai ijtihadi shi wato ijtihadi ba ka da nassin ne a hannunka ko kuma kana da nassin amma baka ɗauke shi shine maganin wannan matsalar mun gane don haka kawai sai dai ka yi ƙoƙari da tunaninka da wasu abubuwa da ka kalla ka ba da amsar abin da aka tambaye ka na sha mana tambaya kai da aka kira sallah kaddara ma sallar juma'a idan nudiya lissalati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah kuma a garin da ba gumel ba a garin da suke da masallaci daya mun gane dan karkace eh in ka rasa wannan ma ka tafi wani masallacin da gudu to masallaci daya ne sannan sai mahaifinka ya kira ka sannan mahaifiyarka ita ma tana can sun yi fada ba sa tare ita ma ta kira ka ta ce ka taho mun gane sannan ka ga wani makaho zai fada rijiya sannan ka ga wani yaro kuma a can gefe ɗaya da reza ya kama tsoriyar ɗan uwansa yaro zai masa zai masa kaciya to me za ka fara yanar gudu wajen makaho na'am wajen makaho in ka tambaye shi zai gaya maka dalilin da suka sa ya ce aje wajen makaho to shine ijtihadi wani kuma na tabbatar a cikin ku bai kawo makaho aka ko wani yaron nan ko kaga wanda ya ce maka yaro shi ma akwai abin da ya kalla to shine ijtihadi wani kuma ta je maka to ana magana Allah wa yake din magana wadannan rabu da su kawai a cikin masallaci ko wani kuma zai ce a wurin uwar zashi wani ya ce gurin uban zashi ka gani to wannan shine ijtihadi tunanin da za ka yi ka fitar da amsa daya tunda babu nasi in nasi kace magana ko ina akwai nasi akan wadannan ko ina to amma ya aka yi ka bar sauran ka dau daya wannan barin tsayin da kai ka dau sauran ka dau daya shi ake kira da mene ijtihadi mun gane to shine wanda Annabi sallallahu alaihi yake cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran idan mai hukunci yanzu kai mai hukunci ne da kake tsakiya a cikin adandazan wannan matsalolin kai mai hukunci ne to duk wanda ka dauka in yayi daidai kana da lada biyu in kuma kayi kuskure kana da lada daya saboda anan gurin ba san zuciya ba za ka iya san san zuciya ka mun gane to anan akwai babun wannan babun babun ijtihadi da ta'wili da fassara abubuwa yana shigar da mutane zuwa ga irin wannan sabanin daban-daban yadda mutum zai ba da dukkanin tunaninsa ya ga me ya kamata aiki ta fuskar ijtihadi to da yawa daga cikin sabanin da ake samu ai malaman ne suke yin ijtihadi mun gane malamin ku ko malamin garin ku mutum malami baya wuce iyaka littattafan da yake da su kimar malami shine littafi in yana da littafi shikenan zai ta bincikawa yana samu dalilai in yana da littattafan ma fa sai in yana karantawa in baya karantawa da shi da wanda yake yawo a gari ɗaya ne mun gane irin wani littattafan da za ana ta'ado da su din nan ba su da wani amfani a karanta shi ne inda magana take ka karanta ko da baka yi ado da su a bayanka ba ka dai karanta to wannan zai taimaka kwarai da gaske za ka samu abubuwa da yawa da gaske in ka karanta kuma za ka zama kana da faɗin tunani sosai ta yadda amsoshi da za ka rika bawa fatawoyin da za ka rika bayarwa na fatoyin da aka nema a gurinka za su sha bamban da wanda shi baya karatu to wanda shi ne haifar da aka samu sabani da yawa da yawa da yawa da yawan gaske kowane malami ya ci haji wani ma ya ci haji wani ma ya ci haji wani ma ya ci haji idan ka shiga cikin a sujudu sahwi sujudu sahwi za ka ga sabani mai yawan gaske saboda kowa na soshin yake kalla ya ce ga abin da ya kamata yi wannan ya kalla ya ce a wanda ya kaza ya kaza ya kaza wanda ya kaza ya kaza ya kaza ko ko ahalari ka duba da da risala za ka ga akwai dan bambanci mun gane to ballantana kuma kai sama ka shiga cikin littattafai ijtihadi wanda ya tsaya iyaka a halari dole fahimtar sa ta saba da wanda yake cikin risala wanda ke cikin iziya da sauransu amma waye ya rubuta a halari waye ya rubuta risala waye ya rubuta iziya duka su ijtihadi suka yi in ka duba wani gurin ma kuma za ka sake samun wani saɓani shi ma ijtihadi ne to sai sai saɓani ya tari yayi yawa ni ina na karanta kaza kai ka karanta kaza kana jin kai ne mai daidai ni ma ina jin ni ne mai daidai maimakon mu taru mu daidaita tsakanin mu kuma sai mu kama fada mun gane to wannan shine abin da malai yake so ya nuna mana nan gurin thumma al-insan قد يبلغ ذلك ولا يعرف الحق في المسائل الخبرية الاعتقادية وفي المسائل العلمية الاقتصادية الله سبحانه وتعالى قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا سنن متم متم مالمي طالب علمي قد يبلغ ذلك yana iya kaiwa wannan matsayin wala ya arifin haƙ za ka iya shiga cikin wani yanayi ta yadda za ka kasa gane menene gaskiya me ya kamata a yi mun bungani za ka samu kanka a wani yanayi da za ka kasa gane to me za ka yi yaya za a yi abu to a irin waɗannan za ka iya samun wannan a cikin almasa'il al-khabariya al-aitikadiyya matsaloli na aƙida mun gani? matsaloli na aƙida matsalolin aƙida su ne matsalolin da suke shafar usulul iman an tu'unumi na billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharri to da yawa sama da kashi 80 ko 90 na masail na aqida duk suna cikin nan gurin in din rikicin da ake yi akan Allah subhanahu wataala yana da sifa kaza ko bai da sifa kaza yana da kaza ko bai da kaza yana da kaza ko bai da kaza mun gane sannan ma'aiki alaihi salatu wassalam kun san akwai su ma magana akan yana kuskure ko baya kuskure mun gane yana sabo ko baya sabo mun fahimta ga matsala ta mahaifansa ga matsala ta waye duk suna nan a cinkushe shi ma a tare da shi sannan mala'iku ha sannan ka zo littattafai sannan ka zo annabawa sannan ka zo a alkiyama wanda matsalar alkiyama tana farawa tun daga mutuwa a ji azabar kabari akwai tashin alkiyama a zo mizani akwai sirati akwai waye akwai wuta akwai aljanna dinnin mas'aloli ne na aqida shankwas a jiki wanda duka waɗannan abubuwan kuma ba ganin su kai ba su ne itikadi kawai gaya ma aka kai kai kujirci amma wani zai ce maka kaza ne wani kuma ya ce a shi bai dawo ba haka bane annabi ya ga Allah wani ya ce maka a annabi ga Allah har a zo a kama rikici mun gani wani zai ce maka annabi ga Allah wani ya ce a annabi ya ga Allah in ka ce a to ya annabi bai ce ya ga Allah ba shi kuma sai ce a baka san annabi kawai kai baka san annabi yahudawa kake wa aiki mun gane kaga shigo da wani to shike ne sai ga rikici ya barki sai a samu abin nan wanda amma magana ce ta nassi ko shin annabin nan ya ce ya ga Allah ko bai gan shi ba ko an samu labari Allah ta'ala ya ce ya gan shi ko bai gan shi ba in an samu shi kenan dole kowa ya sallama cewa eh ya gan shi in ba a samu ba ko ya ce bai gan shi ba sai kai maka yi hakuri ba a tabi a cewa bai gan shi ba ba shi kenan magana ta kare to duk wannan shine abin da yake ta kawo rikici don haka mutum zai iya samun kasa a cikin irin waɗannan masail da masail ilmiyyar iktisadiyya wato a matsaloli na ilimi kuma na aiki za a iya ta samun sabani a cikin matsaloli na ilimi wanda ake sun aiki da su za ka samu matsa'il sabbi za su iya su fito kuma babu nassi a kansu wani zai ce maka kawai haram ne wani kuma zai ce ma a'a ba haram ba ne kamar waɗannan social media platforms sun waɗannan facebook whatsapp wane ne wane ne wane ne wane ne akwai cikin malaman da suke ganin cewa ai haramun ne ka zai ma kana bata kanka lokaci akan whatsapp da waye da waye da waye wasu kuma suna ganin halak ne ga baki daya wasu kuma suna ganin un'un akwai halak din da ya ciki akwai haram kuma a ciki to sai a ce to da halak da haram din wanne ne ya fi yawa mun gani da sharri da alkhairin social platforms wanne ne ya fi alkhairi wanne ne ya fi yawa inda ka fi shiga nan ka fi ganin yawan in wajen sharrin kake zuwa to za ka ce dukkanin sharri in kuma wajen alkhairi kake zuwa za ka ashe duka ba ka baki da alkhairi don haka kenan abin hannunka yake kawai in kana shiga wajen alkhairi kawai alkhairi za ka ta gani su ma algorithm na waɗannan social media platforms ɗin yana ganin ka yana gane ka yana gane ka sosai in ya fahimci ga inda kake zuwa to ne zai ta kama ka irin waɗanda wallahi hatta game da kake gani in kana game kana ɓata rai to za a ke turo maka masu sauƙi ya ba a so ka daina amma in kana yi kana jin daɗi to za a ke turo masu wahala saboda wayar ka ce kuma ana kallon ka sun ana komai kake ana ganin ka wallahi lazim ka dauki wayarka kana game ka bakare ka gani yadda zaka kage dan sako maka mai sauki dan karka sauka to kaga irin waɗannan masail din sabbi ne ko to sai wani ce a bai halatta ba wani ce maka ya halatta wallahu subhanahu amma dai Allah subhanahu wataala qad tajawaza li hadhihi al-umma an al-khata' wan nisyan Allah ta'ala dai ya yafe wa wannan al'ummar abin da suka yi a bisa kuskure da kuma bisa mantuwa duk abin da muka yi bisa kuskure Allah ubangiji ya yafe mana da dukkanin abin da muka yi bisa mantuwa Allah ubangiji ya yafe mana Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka kama mu da laifi in nasina in muka yi in muka yi mantuwa kai mantuwa ka sha ruwa kana azumi mun gane kai mantuwa kai kai wani abu ba kai sallah kai mantuwa kai kaza kai mantuwa kai kaza to ya ubangiji wannan mance mancen da muka yi kar a kama mu da su au akhtana ko kuma muka yi kuskure muka yi bisa kuskure ba bisa mantuwa ba kuma Allah ubangiji ya ce ya yarda ba zai kama mu din ba annabi sallallahu alaihi wasallam inna allaha tajawaza an ummati ma ahdathat biha nafsuha ma lam ta'mal aw tatakallam ko akwai ɗaya riwaya inna allaha tajawaza an ummati al khata' wa nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ubangiji ya yafe wa wannan al'umma dukkanin abin da ta yi bisa kuskure ko me kai bisa kuskure an yafe ba ko kai shi bisa mantuwa an yafe maka ko kuma aka tilasta ka kai shi ma an yafe ba shi ta in wani yayin rafin wata to shi ne mai laifi ita ba ta nan saboda ita tilasta ta kai mun gane duk abin da aka tilasta ka kai to baka da laifi a kai haka nan abin da ka yi bisa mantuwa shi ma baka da laifi a kai abin da ka yi bisa kuskure bisa kuskure shi ma baka da laifi a kai mun fahimci wannan to waka sabata fi sahih muslim ya zo cikin hadisin sai muslim an ibn abbas daga abdullahi dan abbas wa min hadisi abi huraira da hadisi abi abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki alaihi salatu wassalam inna allaha tajaba lahum hadha ad-du'a Allah ubangiji ya amsa musu waccan addu'a ta cikin suratul baqara وقال قد فعلت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا الله تعالى يتي قد فعلت don wata doka ce Allah Ubangiji ya saka mai ƙarfin gaske ya ce walillahi mulkus samawati wal ard wa in tubdu ma fi anfusikum أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء الله على كل شيء قدير mulkin sammai da ƙasa na Allah in kun bayyana abin da yake cikin zuciyar ko kuka ɓoye yuhasibukum bihillah Allah zai muku hisabi akai duk abin da ka tuna a zuciyarka sai Allah ya maka hisabi akai ka gaya mu a akwai matsala ko to su sahabbai sun san wannan gaskiya akwai matsala saboda kana zaune kawai sai sai zuciyarka ta kama kauna to kuma Allah ce zai zai maka hisabi akan wannan kaga ba wanda zai tsira to shine suka je suka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wannan dokar ta yi tsauri da yawa sai maki alaihi salatu wasallam ya ce kawai ku ce kun ji kun bi mun gani kawai tunda Allah ya ce haka zai yi to kar ku yi wa Allah ta'ala bore kawai ku ce kun yadda kawai a wuce gurin ai Allah ta'ala ya fi ku sanin kanku ya fi ku sanin abin da za ku iya ya fi ku sanin abin da ba za ku iya ba shi ne sahabbai suka gamsu suna gamsuwa kowa koma gida sai Allah ya saukar da amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi mala'ikati wa kutubi wa rusuli zuwa ƙarshe mun gani Allah ya ce ya ji daɗi annabi ya yi imani sannan mummina ma duk sun yi imani da duk abin da Allah ta'ala ya sauka to shi ne sai suka shiga addu'a wa rabbana la tu'akhidna la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana sai Allah ya ce na yadda ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا لا كناية karka dora mana wahala irin wadda ka dora wa waɗancan mutane kun san irin wahalar da aka dora musu yanzu ba matsaloli bane suke damun mu na bandit da boko haram da sata da waye to ai laifi muka wa Allah kun gane laifi aka wa Allah shi yasa da ya bari wannan abu yake faru to yahudawa su da suka ce sun tuba suka ce ya Allah mun yi mun yi laifi mun tuba to Allah ubangiji ta yi ku tare a wani daki kowa da takobi faqtulu anfusakum ku ta taran kanku da kanku a aka ba su wani lokaci kamar a ce awa biyu ko uku kowa ya duk wanda ka samu ka tara kuma duk wanda ya samu zai tare ka shi da faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum sai kun yi haka sannan zai karɓi shugabanku wannan ai da tsanani ko akwai wahala a ce idan mutanen gari suka yi laifi sai dai su je su taru a wani guri ko dan ba aka ce su yi aika ga akwai matsala kai ko ko kowa aka ce sai sai kowa an dauke an danna shi da kasa sannan Allah zai karɓi tuban aika ga akwai matsala to Allah ya ce shikenan ya yadda an ce banu Isra'il idan fitsari ya taba jikinsu sai sun dauki kataura sun goge har sai jini ya fito sannan ne gurin ya tsarki amma mu kaga ruwa ma kawai aka ce mu samu wuce ko mu annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai laifi kana yin nadama ma nadama kadai in kai har ka tuba annadamatu hiya tauba kawai kana yin nadama ban ji dadin yin abin har zuciyarka kuma haka ne to Allah ma ya yafe ma har an an gama maka ba yanzu sai abin da zai biyo baya na yin azama da cewa ba za ka kara ba da sauransu to la tuhmil alaina isran kama hamalta wa alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa afu anna waghfir lana warhamna anta mawlana zuwa karshe duk inda aka je gabar da aka je sai Allah ya ce qad fa'altu na yadda na yadda na yadda na yadda shi yasa idan aka kafa doka ba a son masu a yi ta tambayan ka yadda kawai in ka yadda sosai sauki yanzu amma tun daga kafa dokar ka nuna kaya ba za ka buwa to an san wannan nama kai mai taurin kai wa'annahum lam yaqra'u harfan minha illa a'tu babu wani harafi da suka karanta cikin wannan addu'a da take karshen suratu al-baqara face Allah ta'ala ya ba su wa hadha ma qawluhu ta'ala wannan ku duk da faɗin Allah Ubangiji wallazi na amanu wa amilu salihati ula'ika ashabul janna lalle waɗanda suke imani kuma suka yi aiki nagari waɗannan su ne 'yan aljanna duk da abin da Allah ta'ala ya faɗa musu kun san a can cikin suratul baqara in ka bar kan izu a faɗaɗi ma'una Allah ta'ala ya ce duk waɗanda ya imani suka yi aiki nagari Allah ya sa su aljanna to duk da haka kuma Allah ya ƙara musu da wani mun gani? lallai nake gare nan da ya kamata mu tsaya ba zuwa darasi na gaba sai mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓin harshe Allah ta'ala ya gafarta mana ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته